نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مذل له ومن يذل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا أقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahama shi da tausayin shi nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda yayi daidai da daren tara ga watan jimada ula hijira annab Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda yayi daidai da 22 ga watan 11 miladiya shekara 2023 in ya inganta wanda wannan kuma insha Allah ta'ala darasinmu ne na sha biyar ko? darasinmu na sha biyar a cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna kitabul akhdari wanda taken karatun namu shine karatun hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi akadai zama lahiya ga musulmi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da kuma fassara daidai da kuma aiki da daidai mun samu akalla sati ɗaya ko sati biyu mu yi karatu ba sakamakon wasu uzurruka da suka girta wanda kuma ina kyauta zata in ba Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara ba wannan zai iya kasancewa shi ne darasinmu na ƙarshe a cikin wannan masallacin. haka nike kyautar zato insha Allah ta'ala za mu sauya wurin karatu sakamakon wasu abubuwa kamar yadda dai kowa da kowa ke gani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu baki ɗaya muna inda malam yake cewa سؤال تنبيا من أي شيء يجب عليه حفظ لسانه يتي جواب أمسى ويجب عليه حفظ لسانه من الفحشاء يا زما واجبي ga mutumin da yake baligi ya kiyaye harshen shi daga alfahasha alfahasha da munkar wanda mu yi bayanin su malam yace wal kalamul qabih shine da mummunan zance wa aymanut talat da yawan rantsuwa kan ƙarya ko da rantsuwa kan ƙarya wanti haril muslim dami ko tantar da musulmi wa ihanatihi da ha'inta shi wa sabbihi da zagin shi wa takwifihi da tsoratar da shi fi gairi haq fi gairi shar'i ba tare da haƙƙi na shari'a ba wanda mu yi bayanin alfasa da munkar da alkalamul qabih ina kyautar zaton muna wurin aimanin talaq ne lokaci yayi ko bismillah wanda malai cewa aimanin talaq daren tarance daren tsuwa kan ƙarya wanda mun yi bayani dangance da kalkasuwar rantsuwa a musulunci muka ce a musulunci akwai rantsuwa kashi uku rantsuwa ta harko ita ce inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqdamtum ko Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bai kama mu da abin da ake ce ma allagaw fi aymanikum shine misali a ce wani muna lahiya ka ce wallahi lahiya lau ai wallahi rantsuwa ce to Allah bai kama ka da wannan rantsuwar da kai sai ce sai dai yana kama mu akan abin da muka kudurce da shi misali nau'in rantsuwar na gaba shine kai rantsuwa ka aikata wani abu ko barin wani abu muna fahimta kamar ka ce wallahi zan aikata kaza sai baka samu dama ba na aikata wannan abu to a wannan lokacin lokacin nan ne kake da kafara kafara da ake ce ma kafara rantsuwa shine mutum zai iya azumi uku akwai ciyar da miskini goma akwai ciyar da mi akwai tuhatar da mutum goma kamar yadda satin can da wuce muke malumai sun ce mutumin da yake mai dukiya shi ana sa shi yayi ni yayi azumi mutumin da yake talaka shi kuma sai a sa shi ya ciyar saboda asali shi mai dukiya ciyar da mutum goma ko tsohatar da shi wurin shi ba wani abu ne gobe ma zai iya sa ya ƙarin wannan rantsuwar shi kuma talaka wannan shine abu wanda yake da wahala gare shi sai nau'in rantsuwa na gaba shine ka ce ka yi rantsuwa kan ƙarya wanda ita wannan rantsuwa ita ce ta kowace haɗari cikin wannan nau'ikan rantsuwa saboda haɗarinta ita ko ka fara ba ta da shine mutum ya yi rantsuwa kan ƙarya abinda ka san ba gaskiya ba ne ba ka yi rantsuwa kan wannan abin to ba shakka wannan rantsuwa tana ɗaya daga cikin manya-manyan zunubai wanda Allah subhanahu wata'ala ya haramta wanda kamar da muka ce in ka kalla halin da muke rayuwa yanzu sai dai Allah subhanahu wata'ala ya gyara wannan mai haɗari ita ce muke yawan yi rantsuwa kan ƙarya wanda muka ce musamman ɓangaren 'yan kasuwa za ka ji mutum yana rantsuwa ka abin da shi da kanshi ya san ba haka nan bane ba to kaga wannan tana janyo wa mutum hushin Allah subhanahu wata'ala tana sa Allah subhanahu wata'ala ya kine wa mutum albarka baki ɗaya ce rayuwar shi shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa iyyakum bisidiq ina horonku da ku rinka yin gaskiya cikin ayyukanku ku rinka yin gaskiya cikin maganganunku ku rinka yin gaskiya cikin mu'amalarku duk abin da zaka yi kai musulmi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ka rinka kwatanta gaskiya yace mutum ba zai gushe ba yana gaskiya mutum ba zai gushe ba yana kwatanta gaskiya har sai an rubuta shi wurin Allah subhanahu wataala shi ne gaskiya ne to duk wanda aka rubuta wurin Allah shi ne gaskiya ne Allah zai yi shele ya ce shi ya yarda da wannan Allah ya ce yana son shi ya ga mai shugaban mala'iku mala'iku su sani sai Allah ya dauki wannan soyayya ko wannan kaunai ya sullo ta a duniya sai ka ji bayin Allah subhanahu wataala suna son ka saboda ni kai mai gaskiya ne wannan yana ɗaya daga cikin ɗabi'o'i masu kyau wanda annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi galaba akan wa'anda ba musulmi ba da ni da gaskiya annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun ce tun jahiliya shi bai taba yin ƙarya ba kuma bai taba cin amana ba duk abin da yake gai yana gayin gaskiya ne to haka ake so a matsayinka na musulmi ya zama da kana koyi da annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai daga kai magana ake wane ya gai ai musulmi ne ko magana tashi gaskiya ce mu musulmi ƙarya ba ɗabi'an mu bace ƙarya ta saba mu addinin shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum bil kadhib ina yi muku kashegi da yin ƙarya yace wala yazaru rajul mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yana kwatanta ƙarya cikin ayyukan shi har sai an rubuta shi wurin Allah shi makaryaci ne wa iyazu billah to ga ya muni ya za a yi rayuwa ta yi albarka bayan Allah subhanahu wata'ala ya riga ya tsire ma rayuwa albarka mutane da yawa ƙarya ta kai ta tabaro sun ɗauka in suka yi rantsuwa ai akwai wulaƙanci ya zamana Allah ne za ka sawa gaba don ka cici bawan shi kuma Allah ya ƙale ka bayan Allah ne ya haramta zalunci kuna zalumi nike ni a shi wannan wanda ka yaudara girma Allah nan ne ya kalla ya ƙale ka kaga ka haɗa laifi ka zalunce shi kuma ka haɗa da Allah subhanahu wataala ka yi ƙarya da shi shi yasa a kowane hali ƙarya ba abin kirki bane musulmin kirki ba a samun shi da ƙarya annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hana mu ƙarya mu musulmi muna fahimta ko kenan mu yi kokari mu yaƙi san ranmu daga wannan ƙaryayyaki da muka saba na yau da gobe mu roƙi Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon kwatanta gaskiya a cikin ayyukan mu na yau da kullum dan ba kowane musulmi bane ba zai iya dagewa kan wannan Allah subhanahu wata'ala yake cewa wala yajrimannakum shan'an qawmin ala alla ta'dilu idiluhu aqrabu littaqwa Allah yake cewa kar bangaranci yayi tasiri kanka kad kabilanci yayi tasiri kanka an samu sabani tsakanin mutane guda biyu saboda babanka ne ya saba da wani in ka zo ka gai gaskiya in baba ke da gaskiya ka ce baba ke da gaskiya kar ka kalli shi babanka ne bai da gaskiya ka ce baba ke da gaskiya Allah ya ce in kai haka Allah zai cire ma albarka kuma zai dunkule ka yasa ka cikin wutar jahannama shi yasa a kowane hali mu kiyaye ƙarya sannan mu kiyaye san rai ya ja mu da wani da wani an yi saɓani saboda wani yana kyautata mini ko da bai da gaskiya in turje in ce shi ke da gaskiya wannan ba daidai ba ne ba karantarwa musulunci ba ne ba muna fahimta ko wannan da mun yi bayani shi a gurguje sai ma yace wanti harin muslim da wulaƙantar da musulmi wulaƙantar da musulmi abu ne wanda musulunci bai yarda da shi ba kuma duk mai wulaƙantar da musulmi wani annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa su masu imani ƴan uwan juna ne annabi yace su masu imani ne yace almu'minuna ne yace kalbunyan Allahu akbar wai musulmi masu imani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar kamar jiri ne sashe yana dogara yana mallake da sashen shi haka ake so masu imani su kasance in ni musulmi ne ni mumini ne kai ma haka to ya zama muna haka kai in ce ai ni musulmi ne tunda kai dan Nigeria ne ni dan Niger ne ba mu da alaka da kai mun gane tun da kai dan yamai ne ni dan bala'i ne ba da alaka da kai wannan ba karantarwa musulunci yake ba wanda ake magana nan shine dan uwanka na musulunci ya ji dan uwanka wanda kuke uwa guda uba guda matakar ba musulmi bane yanzu yau ina bahaushe ko misali to akwai wani wanda yake bahaushe ne amma ba musulmi bane ko kuma ƙanena ne wanda muke uwa guda uba guda da shi sai na haɗu da wani ya tsaho daga wata ƙasa ta mali ko ta burkina yaranmu ba ɗaya ba ne amma shi musulmi ne to yana da haƙƙi kaina sama da wanga wanda muke uwa guda uba guda da shi tunda shi ba musulmi ba ne to kun ji abin da ake ce ma ƴan uwantaka ta musulunci shine abin da sahaba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam suke Allah ya yarda da su ni ne da aka gallabe su makka aka hana su su yi addini suka yi hijira suka tafi madina da suka tafi madina mutanen madina suka tarbe su hannu bibbiyu suka ce ku ƴan uwanmu ne musulmai ku ne ƴan uwanmu ne jini mutum ne bai taba ganin ka ba da can ku da su yaƙi kuke yi kuna kashe juna ga gaba tsakaninku shi yasa ai da suka samu wani abu tsakaninku sai Allah subhanahu wataala yake ce musu واذكروا نعمة الله عليكم كتنا نعمة الله سبحانه وتعالى أتنكم كو مسلمي وكو صحابي إذ كنتم أعداء سندا كنا مكيا sai Allah ya ce mi fa Allah fa baina qulubikum sai Allah ya hakan ya hada mi zukatanku ya sa ku kuka zama addini guda kuke yi Allah ya ce da wannan ni'ima ne eh menene aya gaba take cewa fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana Allah ya ce sai kuka wayi gari akan ni'ima na addinin musulunci kun zamo ƴan uwan juna shi yasa mu musulmi duk duniya ba mu da wani dan uwa wanda ya wuce dan uwan mu musulmi duk wani kirista sai dai wata alaka ta hada mu da shi ba dai ta addini ba kuma koyar musulunci ce a yaƙi arna za mu yaƙe su ko da muna uwa guda uba guda ne da su wannan shine akida na musulunci duk wani arne duk wani matsayi wanda yake ba musulunci ba ba musulmi bane baka da wata alaka da shi ta kusa ko ta nesa wanda na sha bayani in na zuwa irin wannan gabai kan wasu mutane wanda suke da awa ta wahdatul adiyan ko wahdatul adiyan da awa na interfaith shine wai a mai da addini ya zamo guda abinda har duniya ta tashi bayyuwa idan ka samo rediyo zaka ji kiristoci suna cewa sun zo masallaci wurin ƴan uwansu musulmi ka ji musulmi suna cewa sun zo coci wurin ƴan uwansu kiristoci asara ta tabbata gare su baki ɗayansu duk ina ayoyin da Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya ya ku masu imani kar ku dauki makiyana makiyan ku sune ɗan uwan ku sune majibin talamaru wala ɗan uwa imanin sahabbai ya kai da aka yi fatahu makka aka kamo annabi yana tattaunawa da sahabbai ya za a yi da wanga mutanen da suka hana mu yi addini yanzu Allah ya ba mu dama kansu kowa na kawo shawara Umar ya ce ya Rasulullah ina kallon addinin nan mu nuna ma Allah da gaske muke ka kama dangin ka na jini ka yanka in kama dangi na na jini in yanka kowa daga cikin mu a bashi ƴan uwan shi na jini ya yanka kashi imani wai su nuna ma Allah ba su da alaka da kai in kai ba musulmi bane haka Allah subhanahu wataala ya ce ko Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau 'alal kuffar ai sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su daga makahurai kafa Allah ne yace amma ruhama'u bainahum masu tausayin junan su ne to sabani yanzu musulmi yanzu sai wanda Allah ya marahama yau kirista zai iya zawa wurin musulmi asirin shi ruhu musulmi ta wurin dan uwanki musulmi ya tona mai asiri haka nan ne ko ba haka nan ba kaga rayuwa ta lalace wanda yake makiyinka kuma wallahi ina baka tabbas duk wani kirista da kake kallo duk wani bayhude kake kallo na rance da Allah ko uwa guda uba guda kuke ina jin haushinka kuma wallahi in aka yi toyaki sai ya kashe ka haka Allah subhanahu wata'ala ya gai Allah ya yi mu sanin suwa ne wannan mutanen saboda shi ya halice su ko kuma mu ma ya yi mu sanin suwa ne ne mu musulmi bai halitta ya wulakantar da dan uwan shi musulmi ba mu musulmi ɗan uwan juna ne wannan sahabban da aka yi jira aka je Makka aka je Madina sai ka jawo mutum tanda gaba kuke tanda kuna yaƙi juna tanda ƙabila kuma guda ba garin kuma ba guda ba dangin kuma ba guda ba amma tunda ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah dan amince komi zaka ce ai kai dan uwana ne ka baro dangin ka ka baro mata ka ka bar zuciyarka zo shiga cikin gidana ka kalla ina da mata guda biyu wacce kake so in saki ka arma kun gane ni dalili ba ha bari in saki guda ta alma ba wacce kake so sai ka zaba ita zan saki sai ka alma a ai ke musulmi ne dan uwana ina da miliyan biyar zo mu raba dauki biyu da rabi ba biyu da rabi ina da magona mu tahi mu raba ina da ma shago mu tahi mu raba da can yaki suke gaba suke yi amma musulunci ya zo ya yi ya haɗe tsakanin shi yasa ƴan uwa wallahi ni'imar musulunci ba ƙaramar ni'ima ba ce shi yasa a matsayina na musulmi a matsayinka na musulmi kakka yarda wani yayi amfani da wata dama ya raba tsakaninmu kakka yarda duk wani abu da wani zai zo ma da shi ai ba dan kasar ku bane ba ka ga ya keta ka ce ai musulmi ne dan uwana ne zai iya kamawa ni ma tsara na ke tsara kasar su haka nan ne ai ba dan garin mu bane zai iya kamawa tsara na ka tai garin su haka nan ne to shi yasa wallahi karanta wa musulunci ita ce ta dade wani wuri sai annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa al-muslim akul muslim musulmi dan uwan musulmi ne la yazlimuhu annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haramun ne musulmi ya zalunci dan uwan shi musulmi wala yakhzuluhu haramun ne ka wulakantar da dan uwanka musulmi wala yahqiruhu haramun ne ka kaskantar da dan uwanka musulmi dan kana da dukiya ni musulmi ne ga halitta ka kaskantar da ni ba dan kana da matsayi ni musulmi ne ga halitta ka kaskantar da ni ba ko ba mu komi ina da alfarma ta musulunci wanda na huce kaskanci na huce wulakanci muna fahimta wannan kamar yadda zamu zo nan gaba mu ji shi ma mai akhdari ya ce ai ya ma mana bayani to bai halitta ba ma ka tsoratar da dan uwanka musulmi ba tare da ni haƙƙi na shari'a ba ya tantance a tsoratar da shi kai musulunci ne karantar da zaman lafiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya nuna ma dan uwan shi musulmi makami mala'ikun Allah da Allah suna kire mai albarka ko da dan uwan shi ne wanda suke uwa guda uba guda kuma ko da wasa yake ba da gaskiya ba ka ɗauko makami kana ma abokinka haka musulunci bai yarda ba kuma zaka zaka ili zaka kwan cikin cinuwa Allah da mala'iku a da a haka ake mu muna neman tashi hankali a haka muna karanta wannan hadisan zamu ya zamu ya zo ya mu yi fitana da shi wallahi ba karantawa mu bace shi yasa kullum ina ba ku garanti mu dai tahiyya mu dinne neman mu fitana har abada ba zai same mu ba insha Allah ba mu ba faɗa musulunci bai karantar da mu faɗa ba bai karantar da mu da mu lakanta junan mu ba amma ya ga mana mu ma muna da mutunci kuma mu kare mutunci shikenan kun ga bai halitta ba kai ni ka kasantar da dan uwanka musulmi ka nuna mai shi ba kowa bane alhali ko babu komi addini ya hada ku can da kahin zuwa addinin ku da su hada kuke yi abu can gaban ku ne kace juna kuke yi amma yanzu musulunci ya hada ku kadima in aka shigo masallaci ana sa wani babba ne wani karami ne a zaka ga wanda ya gina masallaci in ya shigo sahun gaba da sahun baya shi ka zo ne tsaya inda ya samu bai sai ce masallaci na bane ina da wuri nan ƙarya ke ne isa ba saboda ni musulunci to dan ni in mun hita daga cikin masallaci muke wannan mu'amala wanda ta saba ma addinin mu to musulmi mu gyara wannan ba daidai bane ba annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya aiki mutum sharri a same ka dan uwanka musulmi yana tsoron ka saboda sharrin ka wane kuna taɓo shi kun ɗabo shi hankali annabi ya ce wannan bala'in shi ma ya ishe shi ashe ana tsoronka kowa ya san in ya taɓo ka ya taɓo bom ya taɓo tashin hankali annabi ya ce to ku saurara ku ji daga yau haramun ne musulmi ya ci dukiyar dan uwan shi musulmi ba tare da daɗin ran shi ba mun fahimta dole in ta cin dukiyar dan uwanka musulmi ya baka ne cikin farin ciki kaka ɗauka bai sani ba kaka yaudare shi in kai haka ka saba mu shirya annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma zaka biya shi haka annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam jinin shi haramun ne ga halitta ba musulmi ya kashe dan uwan shi musulmi sam sam bai halitta ba haka kuma mutuncin shi annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ya zama wajibi ga kowane musulmi ya kiyaye wannan mutuncin da dan uwan shi musulmi sai ka zauna duk inda ka zauna ba ka ji wani yayi kaza ba ka ji su wani an ce kaza wannan ba naka bane kake yi kokarin zubda ma dan uwanka musulmi mutunci wataƙila na ji ne ka sani ko ya daidaita shi da Allah subhanahu wa ta'ala miye naka naka zo da inda ka zauna ka rinka ganin laifi shi ai da mun yi bayanin hukuncin wannan ko mun ce hukuncin duk mutum ya laifi da inda ka zauna ka ga laifin shi gulma ne sai malam yace wa sabbihi da zage shi zagi haramun ne a musulunci annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa zagin musulmi fasikanci ne ya hana mu mu musulmi musulmi ya zagi dan uwan shi musulmi wani wuri ma sai yake Allah ya kine ma mai zagin uwayen shi ya rasulullah ya za'i mutum ya zagi uwayen shi aka ce ai in ka zagi wani kamar ka zagi uwayenka ne muna fahimta shi yasa gaskiya karatun hadisa annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da su wallahi su ne aka yi zama lahiya ga musulmi sai ma da yake wa taqwifihi da mi da tsoratar da shi kaga haramun ne kamar yadda muka yi bayani annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man ashara ila aqihi bi hadid ko فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبه وأمه annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce duwan da yayi ma dan uwan shi ishara kamar da karhe ko da mabiyi ko da abun tsoratarwa annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce mala'iku za su ta tsine ma wannan mutumin albarka kai ko da dan uwanka ne wanda kuke uwa guda uba guda ba wai kayi bane dan ya ka wulakanta shi a'a sai kai ne ma wasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musulunci bai yarda da shi ba saboda ni zaka tsoratar da shi to addini da ya karantar da wannan ina karantar da hada hada ma yayin zaka yace a ka bari sai in kaga abin zai zama cin mutunci sai ka tashi ka kare kanka kamar yadda ya haru gawa dan podiyo Usman Danfodiyo ya zama yana karantar da mutane sai sarki yunfa ya ga cewa yanzu a cikin gari a matsayin shi na sarki ana sauraron maganar wani malami dan fodiyo sama ga yadda shi ake sauraron maganar shi daga duk ya kwace mutane yake cewa to wai in ka san shi mai mulki da abin da zaka yi ga ka tare mutane yana shakkaka dan yana tsoron zaka iya kwace mishi mulki ta wannan hanya sai ni ya wulakanta dan fodiyo bayan ya wulaƙanta ɗan fodiyo ɗan fodiyo a fada shi ya sa bindiga aka halbi ɗan fodiyo shi yasa kai da kake wa'azi ka ce wai so kake ka ƙare lahiya da sarakuna da shugabanni ba yiwa ɗan fodiyo sarki yunfa ya sa aka halbe shi a fada shi nan wurin malamai suka ce karamar shi ta fara bayyana ya zazzage bindigan nan mai toka an halbe shi amma ba ta yi tasiri ko mi kai shi ba sai ka kaɗe rigar shi ya ƙara gaba sai ya ƙetara kudu ya kai ya ci gaba da karatun shi sai sarki yunfa ya koma ya ce a yaƙe shi kamar yadda aka ma'annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace to a ta an taba mu ma hakura mun kauce saboda musulunci bai san fitina to yanzu mun tsere mun bar wurin an bi mu har inda har inda muke za a yaƙi mu sai ce to yanzu wajibi ne mu tashi mu kare kanmu to kaji karatun musulunci in mutum ya jaka ka kaurace mishi kamar wurin in ya bi ka to lankaɗa mai kashin ciya eh nan so ne yake ci mutunci ka ko to kana da mutunci kana da alfarma tunda ka kaurace mishi ya biyo ka kenan in tune yake nema ko ba wai musulmi ba su iya hitina ba ne ba su sansani musulunci ya ce fitina kwana take ko wanda ya sado tawa Allah ya tsine mishi albarka to da wannan ne kuka ga musulmi suna son zaman lafiya da inda suke ba su son fitina ba su sa abin da zai raba kanun musulmi da abin da aka zo wanda ya shahi zai raba kanun al'umma ta su ce a a bari a yi haƙuri a ta yi haka nan saboda mi ka a raba kanu amma yin abu ya kai babu yadda ka iya Allah shi ne shaida ka iyayenka kawai sai a kama a yi haka nan mutane suna ta jan ku haɗa suna ta jan ku haɗa kun tsere kun ga inda suke sun bi ku ni suke so a yi yaƙi ai haka ne aka masa ba annan Muhammad sallam to da suka tayi Habasha mutanen Makka ba su bar su ba suka aika a Habasha suka ce wai a ba su su to Allah subhanahu wata'ala ya shirye mu baki da yace wata hulki ni ko sai ki gairi ba tare da haƙƙi na shari'a ba a musulunci ya halitta a tsoratar da wani musulmi in ya kama a tsoratar da shi kamar ya musulmi ne ake tuhumar shi da laifi yanzu kamar yadda iko suke yi an kai ka kwamfiyar a yi ta zare ma idanu ana gwada ma gashin baki to in ana tuhumar ka ne musulunci bai hana ba ko ka aikata abin amma baka aikata ba bai halitta ba a tsoratar da kai akwai sahabbai guda biyu guda yana wanka guda ya zo wucewa sai ya ce bai taɓa ganin fata mai kyau ba irin ne. to ashe yana da baki shi bai sani ba kawai wancan sai ya faɗi kambun baka ko aka kwace shi aka yi wurin annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi ko da aka je annabi ya ce wa kuke tuguma sai da ce to wanka yake wani ne kawai ya wuce yake yana da fata mai kyau annabi ya ce a ce ya zo ko da ya zo sai annan Muhammad sallallahu ya canza fuska yace dammi ɗayan ku yake son ya kashe dan uwan shi ya ji tsoro ya rasulullah bai yi komi ba ni cewa ne yana da fata mai kyau sai annabi ce da ka gani dami ba sai tabarakallah masha Allah ba wanda shi ma ana aika rasu ne mai zaman kanshi ko ka abin da ya shahi kan bun baka da baki da sauransu to kaga muhallin shaji shine ni annabi Muhammad sallallahu alaihi ya saburo mishi dami ɗayan ku yake son ya kashe dan uwan shi akwai haƙi na shari'a ko ya ci mutuncin wani dan uwan shi musulmi sai a ladabtar da shi a tsoratar da shi a hukunta shi musulunci ya yara da wannan muna fahimta amma ba tare da haƙƙin shari'a ba bai dace ba ka naɗe ɗan uwanka musulmi na tsawo ba kawai ka tsoratar da shi mala'iku Allah na ci ma albarka saboda ka tsoratar da ni bawa Allah ashe kun ga akwai abubuwa biya wanda muke yi ba su da kyau musulunci da karantar da su ba ya kamata mu bari ko da suna cikin al'ada ka ba dan uwanka musulmi tsoro bai dace ba sai mallam ya ce ni sai ya ce ayi shay'in yajibu alayhi hifzu basri ko yace wa yajibu alayhi hifzu basrihi anil nazri ila haram mallam ya ce menene ya kamata mutum ya kiyaye na daga abin da ya shafi gani shi yace ya zama wajibi ga mutumin da yake baligi yayi ni ya kiyaye ganin shi saboda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna sam'a wal basara والفؤاد كل أولئك كان عنه mas'ula kaga wannan ido Allah ya ce da ji da zuciya Allah ya ce dukkan su sai mun tambaye ku dangance da su duk abin da idan ka ya gani sai Allah ya tambaye ka kamar yadda in lokaci ya isa za mu zauwa mu gani menene musulunci yace dangance da kallon da kai wanda baka shirya ba kallon da baka shirya ba misali kawai kana jiyowa sai kaga wani abu da bai kamata ba sai ka yaya a sai ka kauda idanunka wani wuri ma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake wannan kallon yana da alaka da abin da ake cewa iblis shaytan kawai kana zaman kalahiya sai wani abu ya wato ce jiya ka gani jiya ka gani kawai sai ka tajiya ka gano makanka abin da bai kamata ba to me musulunci yana kama ka da wannan a bai kama ka me dalili hmm baka da niyyar kallo to in wa ka kalla baka da niyyar kalla in ka kalla baka da niyyar kalla okay ayatin ko aji abin da ya sa mai akdari yake cewa kallo guda shi ne kallon da kake yi ba shirya ba ya ce ya halitta gare ka saboda annan muhammad salam ya ce kana ganin irin wannan kallon sai ka kaura kanka kana yi in ba Allah ya taimake ka ba ɗan zai ta zawa ya ta ma fatawa juya juya to anau ha kana kallon budurwa ta ranga da kwalliya tana tsawowa kana haka da kai haka subhanallah sai ka haka ta wuce in ka cigaba da yiwa a iya huskata ya halitta ka cigaba da kallon huskai a'a a'a to aiko huska da aka ce ba al'aura ba ce sai in ba ta yi kwalliya ba kuma ka ɗauka ka ƙura mata ido ka yi ta kallonta ga huska akwai daɗi ko kai ne ta ƙura ma ido ka yi ta kallonta ga huska da akwai daɗi a babu daɗi to wai tsane ma tsakaninka da ita dan huska ka yi ta kallon huska tata a tambaya ce kai kai aiki aiki ne ko akwai hofadodin da ake tsorawa kawai saboda in lakwal suna wucewa shi wani kawai ya sa a tsora mai shayi irin wannan lokaci ne aza kawa ɗaya sama ɗaya sai rika wai akwai wasu da daga suna wucewa sun wuce koko har ya rike yan inda kowace yan mata suke wucewa to kaga a musulunci kana kallo daga ka daga kai kaga mace ce to kai ka samta idan ka ha kana ƙara wani kallo sama ga wannan ka wada cikin haramun shi ma wancan tsotsai ne baka gani ba go ai wancan kun mutum ba da lahi to in ya ƙara ha akwai laifi ashe muna da laifi da yawa to wani iya gani sai ya saba wani diba shi na shi kadai ya mai kadan yanzu ina tafiya sama hanya wata mota ta jitta sai ga wata yarinya ta taho to mai motar yayi wani irin tuke ne ya shiga cikin kwana to akwai wasu su ma gayi sun taho sai na ji guda yana ce ma gudan wai kaga abin da na gani to ni na ɗauka tukin dare ba ake magana ashe ba tukin ba ake magana sai ana shawara ko dai a koma a gano yana kai la haula wala to haka ita ma homer can budurwa daga ta gani ta yaya shikenan Allah subhanahu wata'ala yake cewa annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ka gaya ma muminai masu imani maza simi su kiyaye ganin daga ka daga idanka kaga mace ce kaga wani abu ne da musulunci bai yarda ba sai ka sauke idanka ba ka ƙara kallon wannan abu Allah ya ce ni zalika azka lahum wannan shine yahi tsarkaka shine yahi kyau gare ku sai Allah ya ce inna Allah kabirun bima yasnaun ku san fa Allah yana da labari dangance da abubuwan da muke aikatawa kata wuce ko da ka gani so ɗaya ka gani sai kai subhanallah sai ka tana ashe ni kaɗai ne sai ka ƙara goje idanka ka ce ka kalla Allah ya ce to ka sani fa yana da labari ka san hajji la ake da kai na kalla ƴan mata akwai wani lati da ake sawa ce wannan shi in ka saki lahiya launi sai kai huska amma kana kallon can wani mutane ba su ganewa to Allah yana ganewa kuma yana ganin ka akwai irin gilashin nan ko ba la haka subhanallah to suwa mata sai Allah ya ce wa kullil mu'minat a ga mu mu'minai mata yabdibna min absarihinna su ma su kiyaye ganin su yadda aka ce haramun ne ka kalle ta ita ma haramun ne ta kalle ka ha kaka ce to dan ni ina kato a a kai ma haramun ne daga ta daga ido ta ga namiji ne ta ta sauke idanta tana ƙara wani kallo wanda ba wanda ba shi ma haramun ne wani ya ce mala anya mutane mu sun san ga ayar ko sun san ta sun san ta ko akwai aiki a aiki babba ma shi yasa kaga yan matan da ko in ce har yanzu a ƙauye ana samun su in ta daga ido sau guda ta ganka namiji ne ta duke kanta har sai ta banke ka ba sani ba kuma ko muje ka sai ba ta ce ma ai hakuri ta tafi sabida mi kumiya babban malami Allamatul Usaimi yake cewa baban za bane musulunci yake hana cuɗeɗe ya tsakanin maza da mata ko yake hana kallo yayyawa tsakanin yace sabida kumiya tana hita yanzu akwai wanda in wata ta wuce ya kalle ta kana wani ne wannan abu yau me akai kallon nata da nai kallon da ni da mutu bayan kallo shi kenan ku wannan mutane daga an yi magana ku ce babu to babu kallon da ne fade shi bai ma san kallon laifi ba ne ba bai ma san kallon laifi ba ne ba to kun ga mutanen mu gaskiya suna bukata a take tunatar da su kuma in an tunatar da su su yi ni su yi aiki da tunatarwai ita ma daga ta ɗaga ido ta ganka ne to shikenan yace yawa hada ido tsakanin mace da namiji yana cigaba ya mace kumiya wanda turawa sun yi amfani da wannan kuma sun ci nasara kan mu yanzu mace budurwa yau dukkan mu nan ba sai ta hada ido da mu ba ko kallo za ta iya ratsawa nan ta wuce ko kallo ba ku ishe ta ba in mata ta akwai wani abu da za ta yi ta ja hankalinku za ta iya yi don ta ja hankalinku saboda me ba ta da kumiya amma duk macen da bata saba hada ido da maza ba daga ta hada za ta jin tsoro ta samke idanta ba ta ƙara hadawa shi yasa ai musulunci yake ce ma mata su zauna cikin gidajen su kar su hito su yi cafu ɗaya ne a tsakanin su da maza ka yanzu ka je ikon ka ce mai budurwa kallon sar mai yara mun ne a to za ta a wannan zamanin sai dai a zamanin sa bai ko da masu tsalla ko kuma suna kallo jiya ka sa akwai samanin daga sun ga wata ta wuce asali ba abin ce burge su ba halatti jawa yarinya ce ta burge su ko tsaye ta sai a kira ta a yi ta hira kyau za mu zo nan mai alari kan yana cewa ina ne ma inda ya karatu yake ta inda yake cewa da jin daɗin zance da ita ina wani yake a inda yake cewa wa yatalazzazu bi kalami hako da jin daɗi zance da ita kaga a wannan wurin alamun ne ka je wurin macen da take sai da wani abu ku yi ta hira a habawanci wallahi lahi alo ya kwana haramun ne a musulunci kai ta yaje baki ana ta rubutawa sai an buta kiyama kace yanzu har da wannan abun kuma a haramun ne ita ma ka je ta kashe ma murya a wallahi gaskiya shi dai kaza a kaza duka musulunci ne ya rada wannan ba kawai in ka je ka yi abin da ya kai ka muna fahimta ko a abin da kenan zai tuba ne ga Allah subhanahu wa ta'ala tun da an hira ce da ita ko sai ya ɗauki duk matakin da ya kamata ya biya ƙaurace ma wannan shi kenan laifi ne ya tsakanin shi da mahalicci shi wani ma zai kira ka ba sai ba za a kawai da a yi hire ke kawo ta zo ya kallace iyan mutane tun daga sama har ƙasa kuma ya cika ta da surutun banza da surutun wahi kuma bai saye ba kaga shi wannan zurbin nashi ina yana da yawa ko to ina ji lokacin kiran sallah za mu saurara nan a kira sallah kenan insha Allah ta'ala inda kuma masu tambaya za su iya yin tambaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh